بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ملحة العراق لا الحديدي yau yau nawa ga watan mutuwi faɗa kan da yau ba sani ba ko eh to 22 ga watan Oktoba 2025 miladiya to babu tarhim ko babu zai magana akan at-tarhim at-tarhim a yare aka ce at-tarhim shine wato ka sanya abu ya sauki ko ya laushi haka shine at-tarhim lokacin kenan amma ana abin da ke magana wannan mulhaq ne na babin annida shi na kawo maka shi bayan bayan annida bayan ya gama maka magana kuta kuce akan annida a islahin malaman lugha malaman nahwu abin da suke da at-tarhim shine wato suna harafin shi na ƙarshe kalma harafata na ƙarshe saboda kai takaita kawai sai ka cire wannan kadai ana yin sa ne lokacin da zaka kira ka ce ya malik suka ce ya mal an fahimta suka cire kafin nan to wannan kadai ana yin sa ne lokacin da in za a kira galibi in ba a kira ba to sai da al-ittira sai kuma abin da zai zai maka magana a nan gaba a nan gaba dan sabani da ake samu a wasu abubuwa da yake cewa wa in tasha'a tarhima fi halin nida' idan kana za ka yi kira kake son kai tarhim ka takaita ka cire wannan harafa na ƙarshe din fakhsus bihi al-ma'rifata al-munfarida to ka cebance wannan abin da zaka yi na tarhim din ma'rifa kadai da shi zaka yi ma'rifan kuma munfarid abin da ke nufi da Allah al-ma'rifatu al-munfarida shine wato wanda ba ba mudafin bane ba kama Abdullahi ba ba kama Abdullahi ba ba kuma shabihun bil mudafi ba wannan shine abin da ke kira wato al ma'rifatu al munfarida wahdif idza rakhamta akhir ismih wa la tughayyir ma baqiya ar rasmih wahdif idza rakhamta idza rakhamta idan kana son ka wato rage karshen kalma to ka share akhir ismihi karshen wannan suna din wala tughayyir ma baqiya ar rasmihi amma kar ka canza abin sai yake cewa ta ƙulu sai ka ce ya ɓalha wato ya ɓalhatu can da ya ce al-ma'arifatul munfarid kaga kamar yana gaya maka sai tunda sai dai a sami suna wanda ke mai bamma tunda ya ce maka bai san mubafun karka ce ya abdal an fahimta abu muna cewa abdul ba da su ba za ka yi wannan ba saboda nan mubafun ba za ka faɗa ba sannan kuma ba magmumin ba ne ba bamma yake ci ba inda munada mudaf kaga zaka mashi wasali sama sai kace ya talha asali ya talhatu ka cire wannan tawo ne ko wa ya wa ya am ai ma'anahu ya amir isma'a ka ji magana ta kama ta kulu kamar yadda kake cewa fi su'ad a su'ad sunan mace ce kace ya su'a kamar yadda kake cewa ya sa'a mu ba sa'adatu ba muna cewa sa'a ba wannan mu wajen tarhimi muke yi wa kada ujiza dhammu fi tarhimi yace kuma sun halatta in ka je in ka je kaka ce ya balha din ko ya balha kaga ai ka mishi wasu kamin ka bar wasalin sa ka bar wasalin sa shine cewa la tu ghayr ma baqiya rasmi ka shi ka bar ka bar rubutun kuma ka bar wasalin sa na na ya ku na'am shi ne wace wala to gayyar ma baqiya an rasmihi kar ka canza abin da ke gabanin shi sunan sunan sunan da ka mishi tarhimi ka cire ka cire wato kasadin ka cire mishi wato wannan harafi na na karshe to wasalin da yake da ita ko kasara ko bamma ko kuma ba fataha to kamar mishi abin sa ka ce ya falha ya falha ka cire wannan ya ka ce ya falha kaga sai kamar sosai saman sa in ka ce ya amir kaga mimu din wacce ka sani sai ce ya ami ya su ya su'ad sai ce ya su'a kaga ka bar sali fasali yace wa qad ujiza dhamma fi taqim yace amma kuma an halatta ana iya yin dhamma yayin da zaka yi wannan kana iya yin mujawaz al-asl shine Allah ya ghayyara ma baqiya rasmihi amma jaiz ne kuma kai mishi dhamma fa qila sai aka ce ya amu ba ya ami ba ya talhu bi dhammil mimi wato mimu din ka mata dhamma sai yake cewa wa alqi harfaini bila ghufuli min wazni fa'lani min maf'uli wa alqi harfaini harafi guda biyu da suka yi saura na ƙarshe ka cire su bila ghufuli a halin kasancewan ka kai ba gafalalle ba kanka gafala daga wannan daga wannan ka'ida min wazni fa'lan fi'lan ko fa'lan a duk sunan da yazo da akan wazanin fa'lan ko kuma maf'ul shine kamar taqulu fi marwan kace ya marwa an fahimta kaga marwan fa'lan sai kace ya marwa ya marwa jilis wato ya marwan ijlis wa mithluhu ya mansu ala wazni maf'ul kace ya mansu ijlis fafham ka fahimta wa qis kuma ka yi wato kiyasi akan abin da na gaya maka wala turakhim hindu fin nida yace karka amma karka zo ka ce zaka tarhimi zaka rage wannan harafin karshe ka cire shi yayin da zaka yi kira a sunan hindu da wato ai shi uku ne uku kuma idan zaka yi in ka cire kaga ya zama harafi biyu kuma an fahimta wala tulafiyan kuma karka je kai ma wato suna tulafi khalamin ha mutukar bayi da ha ha utanis sun halatta zaka iya cewa shatun kace ya shatun kace ya sha ka cire wannan ha'un nan ha utanis an fahimci wannan din wannan idan duk sunan duk suna tulafi mutukar ya da ya da ha utanis ya halatta kamar sharhi amma mutukar suna tulafin bai da ha utanis kamar hindu da sauransu to ba za ka mishi ba za ka mishi takhimi ba wa in yakun akhiruhu ha an fa qul fi in ya zama karshen sa ha'un ne fa qul ka ce fi hibatin ka ce ya hiba min man hadha ar-rajul wane ne wannan ina jin wannan ai shi ma ya fito fili an fahimce shi ko wa qawluhum fi sahibi amma maganar su da kake ji tunda ai da ya ce maka alam ne ma'arifa ne ma'arifa munfarida ake yi ma ake yi ma wato tarhib shi amma ce amma abinda suka samu suna yi na sahib sai su kira shi da sahi ba sahib ba ya sahi shine ya abokina ba nan shi sahib shadha li ma'nan fihi bi istilah wannan shazun ne ya rudi daga asalin ma'ana me yasa saboda wato wani wata ma'ana da aka yi mura'ati an yi an yi kiyaye wata ma'ana ce wanda wannan ma'ana ita ce galabtu al-istimal yawan amfani da ita ya sahibi ya sahibi ya sahibi sa'ad daga bai suka ya sahi ya sahi idan wani abin da ya zama ana yawan amfani da shi to kuma larabawa sukan zama sun samu da hanya za su takaita abin yadda yake to wannan shine abin da ya kama kana at-tarhim at-tarhim dai kamar yadda ya gaya maka ana samu na al-alamul mufrad suna zaka a kira ake samu a nida kuma suna ne zaka kira amma kuma suna mufradi ba mubafun ba sai ka je ka ce muhammad misali maliku kaga wannan suna ne mufrad a ba kuma ba ba thulathi ba sai dai idan thulathin yana maktumin ne bita bita ta'anis bi ha'i ta'anis kamar kace ya sha a wajen ya sha to wannan ya kamata amma shi wannan da yake tarhim yana fara da ruba'i ko abin da ya kama ya gaba da ruba'i ruba'iyan fasa'ida ba za ka je ka dabo thulathi kace da shi za ka yi za ka mishi wato tarhim ba shi ne sai kuma ƙara gaya maka cewa idan in aka samu suna wanda yake maktumin bita itanif to shi wannan kana da dama ka cire shi wani ya fi daga cikin ka'idan cewa ko da tulafi ne ko da tulafi ne kana da dama ka ka wannan ka cire shi so ina ganin wannan sai mu sai mu dakata a nan shi wannan ai ba shi da wahala sosai duk suna duk suna wanda ba shi da ta'u ta'nif ku rike sharɗe guda uku duk sunan da ba shi da ta'u ta'nif to sai dai zama ruba'i fasa'idan in da kanka kai tarhimi sannan kuma sai dai zama yana da damma saboda in ka kira din sai da sai dai zama wato in ka ce ya Muhammad wato kaga wannan damma yake da ita to kana da dama ka ka cire wannan din ka ce ya Muhammad eh sannan kuma sai na uku suka ce kuma ya zama akwai ruba'iyya fa akthar alamiya sannan kuma sai suka ce kuma ya zama ya zama wato alal dhammi mabni alal dhammi kar ka je ka dauko wanda ba mabni alal dhammi ba kamar abdullah mudafun kar ka je ka kawo shi kamar muhammadan muhammadan kaga shi ma ko zaidan kaga wannan ba za ka yi mishi ba saboda wannan wannan alifu tasniya din kamar kuma muhammadun na jam'i din nan wannan duk ba za ka yi shi ba saboda ba mabni ne ala dhammi dhamma na zahira ba wannan wannan babu dhamma ce da aka kaddara dhamma ce da aka yi da harafa ba dhamma ce da aka yi shi da alama ba an fahimta eh to sai mu zo sai mu babin tasgir insha Allah larabci kenan to amma kaga dai da aka samu an samu istithna'i dai istithna'i da muke da shi guda biyu ne in ta in ta in fulasi ne to amma maktum bi ta'i ta'ani kana da maka ciki kamar shatin kace sha eh kamar kace abu sha abu sha misali ba akwai iftawu abi sha ba wataƙila an bincika ma ga shi kansa tafsirin akai kamar kamar in kuma in kuma wato sahib in yanzu in kaga na kira na kira an mata tarhib to wannan shafi ne sosai dai idan an samu karatu istimal kamar sahib kan sahib na kira ne shi kuma ya ce ya ce maka ma'arifa munfarida to in ya zama na kira ce sai ce tilima a nan fi saboda wani ma'ana da suka yi mura'a ce suka kiyaye kamar shi wani sahib ne suka ce saboda karatu istimal sahib suka ce ya sahib wannan galibi a waƙe suka fafayi da ita galibi a waƙi galibi inda ma ke maganar maganar wannan din shuruf din galibi a waƙi ne zaka ga aka yi yawan amfani da irin wannan kalmomi din sun ce ma ana iya amfani da shi fi ghairin dida amma filip dira kamar garuwa ta waka ba shi'iyya kana iya ka ga wasu wata kalma an cire ta koda ba da da'i ba amma wannan barura ce na'am sai asiratu nabawiyya nabi rahma ta Muhammad Sani Umar hafizahullah wa ra'a da za mu tashi mana da baka da shi ko eh ban ji ba ya ni ne alama kuwa ba ba da uhudu ne muke ba amin kanta nan Muhammad kaga inda ne alama fa ne shuhada ul muslim fi hadhihi al-ghazwa sai in kana son mu dawo dai mu dawo waje mun karanta na mu ji ba Oke ba eh amma amma mun ba mu dauka ba mun dauka in kaji yawa za ka ji shi malace shuhada ul muslim fi hadhihi al-ghazwa yanzu zai maka magana akan shahidai da aka samu a wannan yakin su kansu wannan shaidai da aka samu ba karamin karfafa wato ɗaukaka darajar su ubangiji yayi ba amma ku ku gani ba a cika faɗan saboda ita shi a ubangiji mazalla ya so ma wata sahabban gata ko ubangiji ma ya so musu gata shi za ku ga badar saboda sun ji umarni saboda haka sai zama ana ana yin laƙabi da badar ce fulanin badari amma Uhud ba a lakabi da shi saboda a ciki akwai dan abin da ya faru akwai dan abin da ya faru da ba haka ake so ba duk da dai ba iya nika ke su baki daya ba to amma dai sun kasancewa wasu daga ciki kalilan ne kuma ba su ji magana ba sai zama wannan ya dan bata wato girman sha'anin wannan yakin ba dan bata da girman sha'ani ba saboda duk wanda suka yi suka yi suka suka je wannan yakin har ma suka rasu to ba karamin ɗaukaka suka samu na ubangiji ba kamar da zamu zo gashi makaranta abin da ba da jikai ba da to amma saboda a je yakin akwai abin da je kai ya kawo na rashin bin umarni sai zama ita ba a yi lakabi da ita da shi wannan yakin shuhada ul muslim fi hadal qaswa shahidai da suka yi shahada a wannan yaki ba a cewa wanda yaje yaki yaje fada fada ba na musulunci ba ya shahada ya je yayi fada dai ya mutu ba kuma a ce maka fada haramun dai baki dai ba wani zai kwace maka masallaci ko zai waye waye waye duk wannan ka je kai rigima ko ka je yan kwace suka kai rigima da su dole ba a cewa kai shahada kai shahada shahada ta jihadi irin wannan eh amma kar kun san shahada ai ta da fadi man tuna man kutila duna duna man kutila duna nafsihi fa huwa shahid amma wa shahada ce da za a ce ba za a mushi wanka ba za a samu shi kafani ba ba irin wannan bane ita wannan labarin ta yana da girma shahadar yaƙi na barinta mai girma ne malaci akram Allah azza wa jalla jama'a kuma ba a cewa wanda suke dan taratsin jihadin nan da yawan su wasu su ba jihadin suke ba saboda haka su wannan fada suke yi su ba zuwa su je suna ta bamba da mai mutane haka suna kuna bakin wake da sauransu wannan ba a cewa sun yi jihadi saboda su ɗauko jihadi na musulunci inda aka saba ba jihadi na musulunci kuma da matsala ya yi sai da aka sami umma muhajira sai da aka yi wa'azi aka yi wa'azi aka yi wa'azi da aka yi wa'azi suka kaurace masa saban Allah sai aka yi tawariya tsakanin su da kafirai sannan kuma aka kansa aka samu umma mu'mina aka samu kuma umma muhajira sannan kuma aka samu imam wanda da shi ake ake cewa yi na yi barna bari sannan kuma aka samu jihadi ba ka zuwa haka da kai sai wasu yan tsarin mutane da suka imani da kai kuce za ku faɗa sai in an takale ku wani kuma kuna dama ku kare kanku akrama Allahu azza wa jalla jama'atan ubangiji ya karrama mai girma da dauka ya girma wasu mutane min ashabi rasulullahi rasulihi daga cikin sahabban manzansa bi shahadati da shahada fi sabilihi wajen dauka kalmarsa fanalu hadhihi almanzilati alazima sai suka samu wannan bigire bigire mai girma hatta idza ra'a shahidu har ma idan shi shi wato wanda ya shahada in ya ga wannan bigiran da ya samu a wajen ubangiji tamanna an ya'uda ila alhayati sai ta burin ya koma a raye yuqtala maratan ukhra saboda a kashe shi sabi na biyu fi sabilillahi saboda wajen dauka kalmar Allah ta'ala saboda a ƙara dauka matsayin sa wa qad balaga ajaluhum 70 shahidan adadin wanda suka mutu a wannan yaki sun kai su 70 wa qad amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi i'adati man kana qad nuqila minhu ila al-madina kuma amara bi dafnihim kuma sai daga baya kuma yace a je a binne su fi thiyabihim a cikin tufansu bi dima'ihim da jinin su na zuba ba a wanke ba walam yughassalu ba a musu wanka ba walam yusalla alaihim ko ba a musu salla ba wannan ita ce sunna akwai magana cewa dai ya halta musu ko bai halta musu ba malam zai kawo a gaba akhraj al-imam al-bukhari kun ga ita ce masu cewa injiniya su dakta waye kani da suke cewa da suke cewa sira waye su ba ina kin samu shirin bautin malfadi ba yace akhraj al-imam al-bukhari su waye masu rubutu hadisi masu rubutu sira masu rubutu hadisi sira su ne malaman hadisi shi ilimin baki daya ma ilimin musulunci baki daya duk an daukace shi ne da ruwaya duk asali masu ilimin addini baki daya duk malaman hadisi ilimin qur'ani ruwaya ce malaman hadisi ne ilimin sunna ruwaya ce malaman hadisi ne ilimin sira duk a hadisi suke a lokacin shi ga manyan gagagagan masu ilimi a wancan lokaci duk malaman hadisi ne shi kashi sirar da yake magana wanda suka fara rubutu a sira za ka ga duk malamin malaman hadisi ne ana kace irin su Urwa ibn Zubair dama dai a wajen su ma wajen malamai abu biyu abu biyu a wajen malamai ya ya rubuta shi da shi suke fara mushi karin kumallo da shi in ka je ka tambayi ka je ka je ka ji manganin su Imam Zuhuri manganin su su su su daga cikin Ahlul Bait da sauran dai salaf da yawa za su ce maka mun tashi ana koya mana sirar manzo Allah da magazin sakamakon da ake koya mana Qur'ani to kawai da qur'ani da addini a aikace fiqh wannan shi ake farawa da ci maka bata shine makantan farko da ake yaro ki bude ido a ga maka sunna a aikace yaro ba wai zama ki a dinga mishi to hadatha na fulan qala hadatha na ba shi yake farawa su suna fara gaya ma yaro addini to kuma a rabe yake daga cikin salabasin da ake kantarwa kuma a lokacin kuma akwai kuma sira sadaka sun san haddace da aka ga manyan malaman sira da suka shahara a lokacin ibnu Suwarwa ibnu Zubair ai urwa bin za ku jin kuna bin hadisan sa irin su aban ibn usman ibn affan in ka dan tsallako za ka je wajen su tabi'ai manya irin su sa'id ibn musayyib in ka sako za ka zo wajen su az-zuhri su qatada a a a a to daga nan a lokacin daga lokacin su labaran sai suka yawa ko ilimin yayi yawa an samu wani wasu wanda suka fakar katan musu ilimin sira din ilimin sira a wancan lokacin atba'u tabi'i manya irin su Muhammad ibn Sa'd sahibul magazi wa siyar zaka ga shi yana daga cikin wanda ya shahara da wato rubuce rubuce ba kuma shi kadai ba da a'a shi yana daga cikin atba'u tabi'ina amma yana sabar malik kadan ya rasu ida 50 bayan hijira ida 55 in ya zama tabi'i ma sai zama sigarar sahaba yansu abu abu hanifa amma da jillar ruwaya su daga tabi'ai ne su ma manyan tabi'ai in su Muhammad ibn Sa'd sahibul magazi wa siyar to kuma aka rika samu tunda labarai suna daɗin faɗa ko sani idan aka rika samu su marauna da ba su yi harci ilimi ba in suka rika zuwa suna riƙe irin wannan katin sira wasu su ma galibi ana ɗan tuhumar su irin su sai ana tuhumar su irin su Muhammad ibn Umar al-Waqi zalibin Imam Malik ne zalibin kuma Muhammad ibn Isa al-Sahib al-Maghazi wa Siyar a ce waqidi ya ce waqidi ya ce waqidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi to amma tare da haka Imam Malik a lokacin su ba da wannan abin da suke ba sai ya zama suna zuwa suna hada labaran duk abin da ake faɗa sai su rike kawai zai zo su sa musu kujera su ta faɗa wanda ya inganta ne da bai inganta ba kaga inda aka aka fara samun matsaloli saboda haka Imam Malik a lokacin nan yanda akwai malamin su Musa ibn Uqba al-Madani an ce ya daga cikin wanda shi ya rika bi ya rika rairayan sirar manzo Allah shi tacewa ke yanda Malik ya dinga tace hadisai shi Malik ce shi ba zai rawaito a hadisai ba sai daga fika amtacce to malamin sa Musa ibn Uqba shi ne yazo fara zama aka ce ya shahara da cewa shi ma asirin ya rika tacewa ila iyaka da yawa daga cikin shirin ta zo mana ba sai dai ruwaya da ake kirki zuwa gare shi amma har yanzu galibi za ga ana samun ruwayoyi da ke ruwaitowa na sira din kuma magana ce mai nauyi to irin su dai ana ga an samu ana ta to wannan shi su ne masalin malamai in ka ce wai wai wai sira ya riga suna zuwa to su waye malamai sira mazalan kawai tun yana tun yana wato karamin wato mai karamin mai kankantar shekarunsa aka samu wani ne wani kawai ya je yana ta kallon yana ta dutawa haka ake wani abu ne wanda ke wato ba a ganewa in kana son karama ne zama theoretically ka raba wannan babu laifi amma ba amma ba wai za ka dabba aka ce wai wannan ya da wani hakikani za ka dabba shi ba a aikace babu bai da shi مالك أخرج الإمام البخاري الإمام البخاري يقتر حديث رحمه الله تعالى في صحيح صحيح لتافنسا عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kana jama'u bainar rajulaini manzon ya kasance yana hada mutane guda biyu min qatla uhud daga cikin wanda aka kashe a uhud fi thawbin wahid a tufa daya thumma yaqulu sai ce ayyuhum aktharu akhdhan lil qur'an a cikin su wane ne gwani wanda yafi gwanin cewa da qur'ani fa idza ushira lahu ila ahadin qaddamahu fil lahadi idan aka nuna mishi daya daga cikin su shikenan sai zama shi ne limako a cikin kabarin ba shi da gabatar wa kala sai ce ana shahidu ala haula yawmul qiyama ni ni wato ni ne mai shaida a gaban waɗannan cewa lalle shahada suka yi dan tashi alqiyama zan musu shaida wa amara bi dafnihim sai ce a je a abin ne su bi dima'ihim da jinanan su wa lam yusalla alaihim bi musalla ba wa lam yughassadu kuma wato be ba a wanke su ba wa hadhihi hiya sunna fi shahid al-ma'araka ce malam ce wannan ita ce sunna a wanda ya je fagen fama ya shahada Allah ya ghassala kada masa wanka wala ya salla alaihi ka masa salla wala ya kaffana fi ghairi thiyabi kada a mishi kafani a kayan da ba shine kayan da ya sa ba an bi wannan magana wa an yudfana fi habi da ma'i in za a cika shi in za a in za a binne shi a binne shi da jinin sa tunda wannan jinin zai tashi yana wato ba kanyi zai yi ba zai tashi yana yana kanshi illa an tuslama minhu sai dai idan an an an wato sabule mishi kayansa abin da ya sa haka na kayayyakin sa tunda kusan a lokacin nan idan mutum ya je yaki ya sa kayan yan fada da sauransu saboda alamar mutum ya nuna cewa ya kashe ka in ya kashe ka sai cire maka sai tuɓi maka wannan kaya to in aka samu mayaki an masa irin wannan sai a ɗauko wani tufan a sa masa fa yukaffana fi ghairi sai a sa mishi alkafani amma ba za a bashi a tsirara ba manzo Allah aka zo za a yi ma Mus'ab ibn Umair da kafani sai aka rasa ma tufan da za ta ishe shi in an rufe fuska sai kafa ya bayyana in an rufe kafa fuska ya bayyana zan sai cikin shi kenan dan gayu ne mai kuɗi wanda yayi da ke kafafa da gayu a maka amma kaga ga yanayin yanda addini yasa aka sami aka samu kai inda aka samu kai sai manzo Allah ya ce to shikenan a rufe fuskar nasa sai a dauko ciyawun idkhar sai a sa masa wa an yudfanu fi makanil ma'araka kuma a binne su a bigire na wato yaƙi din fagen fama din waya jin tafiyar rajulaini wa salata fi qabrin wahid ya halatta abin da mutum biyu ko uku a kabari daya idan da aka barura mutukar wato akwai larura din wannan wa kada amara Allah bi wa kada amara Rasulullah bi arif man kana qad nuqila minhu ila al-Madina mazala ya ce a dawo da waɗanda aka riga aka ɗauke su aka mai da su madina ce a dawo da su abin da su a fagen fama ɗin an fahimci magana sun masalla alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da thamani sinin sannan ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wasu shekara takwas kaga an binne su a musalla ko bayan shekara takwas yaƙi a shekara ta uku aka yi aka yaƙin uhud shekara uku ka ƙara da shekara takwas shekara nawa kenan sha ɗaya na hijira shekara da manzana zai kowa ga Allah bayan wani shekara takwas sun sai manzo Allah sai ya zo ya musalla da kuma eh wannan wata magana ce da malam zai kama ita a gaba nan kama fi sahih al-Imam al-Bukhari kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito kun ga dai sira ce ingantacciya ana samun ta ne a wajen malaman hadisi عن عقبة ابن عامر دقى عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال لي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد الله ما زال صلى الله عليه صلى ga mamata da suka mutu a yakin Uhud ba'da thamani sinin bayan shekara takwas da rasuwan su kal wad'i lil ahya'i wal amwat ya je yayi musu wannan ne yin ban kwana ga rayayyu da kuma matattu maqala ala al minbar bayan ya gama gaba sai ya zo ya hauka minbari fa qala sai ya ce inna baina ay inni baina aydikum faradun ni marigayi ne a gaban ku wato zan riga ku zuwa wajen tafki tafki ni zan riga ku wa ana alaikum shahid ni kuma zan zama mai shaida a gare ku wa inna maw'idakum al-hawd kuma wato maw'idin ku inda za ku je ku tike zuwa gare shi tafki na wa inni la anzuru ilayka min maqabi hadha a yanzu innan inda nake muku magana ina tsinkaye zuwa ga wannan tafki din wa inni lastu akhsha alaikum an tushriku ku sani ba ina jin tsoron ku shirka bane ku din nan dai ba na tsammanin za ku shirka ba na jin tsoron shirka saboda ko da an samu mushrikai a cikin ku ana samu masu da'awa za su kora wannan shirka din walakin akhsha alaikum ad-dunya abinda nake gudun muku mutanen kiki abinda bazan nake gudun musu ad-dunya ita ce duniya an tuna fi suwa ku zo kuna gogoriyo kuna fada kuna gasa akan duniya qala fa kanat akhir nadratin nadarnaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Uku ibn Amir yake cewa wannan shine karshen gani da muka kalli muka kalli manzo Allah sai bai tashi da karfin sai bada magana dan a lokacin ana yana tafar kwana wannan duk lokacin lokuta yana maza da a lokacin ya rika tunda aka fita kuma makka wasu abubuwa suka rika faruwa ba zan ya fahimci wato ba zai kitar nan shekarar ba a mazala ya zo yayi yayi yayi a kusan yayi yayi ta buka ko shekara ta goma yayi hadisul wada'i shekara ta takwas aka yi aka bude aka yi fatawa makka shekara ta tara aka yi tabuka shekara ta ta takwas ta tara aka yi tabuka bayan ya tun a shekara ta takwas kuma idan ja ta saukan masa an saukan masa an nuna mashi alamar cewa adalinsa ya gaggauto masa ya mazala ya rage wasu abubuwansa ya zama aikinsa kenan ibada ya zama kuma yana samun fut dudu dudu mutane suna zuwa wakilai daga garuruwa da yawa suna musulunta kuma manzo Allah kuma sai kuma karshe karshen rayuwar sai aka ga ya dauki wani salo kuma na duk yayin da ya zauna kawai za ka yana tuna musahabbai maganar maganar mutuwa da maganar wato su rike amana su rike addini da maganar cewa ubangiji ya bashi zabi shi ya zaba ubangiji da maganar cewa yanzu kana labarin da yake bada labari aka ga ya je wajen waɗannan sahabban nasa suka shekara wurin shekara wurin shida ko biyar ko shekara biyar da rasuwar su je kamar yana musu bakwana cewa to wannan shi ne kashan kashan wato wa'adi ya ni da ku sannan yana dawowa kaga shi ma kuma sai waɗannan rayayin da suke gaba gare shi su ma sai musu wa'azi wa'azi wanda kamar yana mai bakwana shi za shi a uku ibn abi cewa kal muwaddi'i lil ahya'i wal abwat in ka kana yawan matsala na karshe zaka yi zajinka zai musu kwarai da gaske yanda ba Allah ya fahimci abubuwan yanda suke malam cewa hadhihi salatu laysa sunnatu salati ala al-mayyit to wannan sallar da manzo Allah yayi ba sunna ce da ake yi mamata ba cewa duk wanda ya mutu bayan wasu shekaru a je a bi shi a mishi sallah wa inna ma hiya ka khurujuhi ila al-baqi' qabla mawtihi wannan fita fita ce kamar fitansa da yayi zuwa ga makamatan baqi'a qabla mawtihi kafin ya rasu yastaghfiru lakum yana musu nema musu gafaran ubangiji kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwati kamar dai yana musu ban kwana ban kwana ma mamata da kuma ban kwana ma wato rayayyu wannan magana da malam ya kawo daji ya yi idan bayan wasu shekaru amma mutum mutum ya riga ya rasu ko kuma kar ma mai maganar mamaci ya halatta wanda ya shahada a ji a sallah wannan hadisai wannan hadisin malamai sun ta sun sabani da daukar hukuncin sa jumhurin malamai kamar da malam ya faɗa a nan sun tafi akan cewa ba a yi mamaci wanda ya mutu a fagen taga ba a mishi sallah wannan shi maganar jumhurin malamai tun daga malik ibn anas suka ce la yughassal wa la yusalla alayhi maganar malik maganar shafi'i imam ahmad da kuma manyan tabi'ai kan tabi'ai da manyan su Imam an-Nakhai al-Hakim ibn Utayba Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Ashari wannan kusan shine shine ra'ayin su Layth ibn Sa'ad da sauransu wasu suka ce a ana iya mishi sallah a ana iya mishi kuma wanka ko da ya mutu a bakin taga wannan shine fitawan babban malamin Madina nan Sa'id ibn al-Musayyib a cikin tabi'ai kuma shine maganan dan uwansa abokin sa Hasan al-Basri wasu kuma suka ce kamar su Abu Hanifa al-Thawri suka ce za a yi mishi sallah amma ba za a mishi wanka ba za a mishi sallah amma ba za a mishi wanka ba wannan shine maganar ahlul ra'ayi su kuma sai akwai wannan kuma riwaya ce daga daga ake rubuta daga wasu daga cikin makamata su ma saboda haka akwai sabani saboda hadisan da suka zo kanga gashan ce bai sallah ba kuma aka ce ya yi sallah wasu wasu sun bada amsa akan wannan suka ce wannan waqi'atu ayn shi yasa manzo kaga malai ce nan kalmawdi'il ayayi wal amwat waki ato aidin ba kowa da cikin malamai ke yake karba ba ibn tabiya ba baya tsaya da cikin malamai yake cewa ba wata waki ato aidin waki ato aidin kawai wani wasu sun dauke ta zama hanya ce da ta nuku da sunnoji ibn tabiya ke cewa a ba zalla asali shine a koyi da shi da abin da yake kawai ba wata waki ato aidin za a koyi da shi illa iyaka dai ka kula da yanayin da mazala ya aikin sai kai koyi da shi a yanayin da ka samu mazala ya aikin ba kar ka sake ka ce wai halalci baki daya shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce a wannan wannan ruwayoyi suna ruwayoyi da suke nuna cewa ba a yi mamata sallah ba a musu wanka to wannan shi ya fi kamata ya zama abin da ake aikintawa amma idan wata maslaha ta kama ya halitta aje a yi sallah din ba kawai istighfari ba ya halitta aje a yi sallah kamar da wannan ruwaya cikin Imam Ahmad kuma su Imam Ibn Qayyim da yawa daga cikin malamai muhajjiquna sun rinjaye da wannan ra'ayi irin su Sheikhul Albani da sauransu an fahimci magana na malamai akan wannan masalar to muje yace mawaqif azima wa mashahidu farida wannan karasa mun ji talatin kawai muka yi mawaqif azima wa mashahidu farida wato matsayi da sahabbai suka suka tsayo a kansa matsayi masu masu girma masu za a daga kai da kuma wani abubuwa da aka gani a wannan wajen wanda ba a saba gani irin sau shine farida wanda a irin sahabbai ko ake samu a same shi da abin da suka nuna na bajintaka da kuma nuna wato kishin manzon Allah su sallallahu alaihi wasallam malaji tajallat li kathirin min ashabi rasulillah ya bayyana da yawa daga cikin sahabban manzon Allah fi hadhihi ghazwa a wannan yakin mawaqif wasu matsayi da suka dauka min al-buqula na jarumtaka al'azima masu girma yambagi an tubtar wanda ya kamata a rika yayatawa ana fada fatushkar kuma a gode musu wa an yi alama al-muslim ko musulmi ya san su liyara kaifa kana salaful ahya saboda ya ga yaya magabatan su suke wa huqqa lahum dalika kuma wannan sun cancanta tabbas ya cancanta abu ne wanda yake ya kamata a kiyaye musu wannan wannan abu wa qad tarabbu ala yadi khair khalqillah to yaya ma bai zama haka ba bayan tarabbau sun tarbiyantu ne ala yadi khair khalqillah akan a hannu wanda ya mafi fitin halittu baki da ya kowa tarbiya malamin su ya fi kowane malami yana ba karamin kekashewa ne da rashin albarka ba abinda shi a ki su ce waɗannan mutane suna mutanen banza to ba kuke zagi kenan abin da zaki malamin su yanzu ko a jami'a in ka karantar a in ka karantar da ɗalibai suka faɗi baki dai to ake zargi ai ko saniya ma ke zuwa malam a ce to gaskiya shi ma wannan malam ba yadda da kai ba koyar wannan naka akan matsala sai a zo a zana maka ma a cikin maka diagram a zana maka mutakar an ga abin ya yi slopin ƙasa za ce to kai gaskiya koyarwar ka da matsala ai ba ko haka ba aka ga yayi kawai aka ya zama su saka ka za su ce su abin da yi ba dole a ga ganshi yana ɗaya sama sama in an zana a ganin yayi sama wa fazu bi suhbatihi wa jahalu tahta rayati kuma sun rabauta da sahaban da abokantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wa jahalu kuma suka jihadi tahta rayati karkashin wato tutansa shi za wato martaba ta sahabantaka ba wanda zai iya samu sai wanda ya samu ya same shi istifa'un ne min Allah ta'ala zabi ne minhum daga ciki akwai Abu Talha radiyallahu anhu zai fara kawo maka sahabban sa sahabbai da suka nuna wato wajen taka wannan yaki suka ba matsala kariya aka rika kawo matsala tumbe da hari kuma suna karewa da cikoyan su akhraja al-bukhari wa muslim ma al-bukhari wa muslim sun fitar an Anas daga Anas radiyallahu anhu qala shi lamma kana yawm uhud a lokacin da aka zo yakin Uhud in hazaman nasu an nabi sallallahu alaihi wasallam saboda yanayin dabi'a yaki mutane suka barbazu idan ma sun darwaje sun dargaje aka bar manzo sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talha ta bayyana yayin nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci akwai Abu Talha mutum Madina dai yana gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mujawwibun alaihi yayi masa garkuwa bi jahfatin lahu da wani da wata garkuwansa ay yahmihi bitos yana kare shi da wannan garkuwa din wa kana abu talha rajulan abu talha ya kasance mutum ne ramiyan wanda ya iya harbi shadidan naz'i wanda idan yayi harbi harbi harbi sana da tsanani kasara yawma idan qausain aw thalatha a wannan rana sai da ya karya bashi biyu zuwa uku wani wa kana rajul yamurru ma'ahu bi ja'batin ko ju'ba da zaka iya fada ku ce bi ju'batin minan nabal ko bi ja'batin minan nabal aka samu mutum wato wanda zai gitta shi bi ju'batin minan nabal da wato mazubi na shi wato kibau din wannan abin da ake suke sawa wannan wannan fata wannan kafaka da suke sa a wannan fatan ake sa cikin murwa ciki ko a sa a nan a ba kwari ba ai kwari shi kwari shine shi wannan shine baka oke baka oke baka shine wannan mai wannan kuma da ake zuba kibiyo eh shine kwari oke shine kwari to baka eh oke to ai baka shine to shi wannan igiyan fa ai shine tsirkiya to shi ne zuciya eh shi wanda ake ja haka Oh.
to shi kwari Oh.
kuma abin da ake sa kibiya to wa kana wa kana rajul yamurru ma'ahu bi ju'batin min al-labad mutum zai zo ya wuce ya wuce shida wato kwari na wato kibau din fa ya kul sai ya ce unfur hali abi talha ah sai sai manzo Allah ya ce masa to ka cire ka ba ma Abu Talha wannan wannan kibau din qala sai ya ce wa yashrifu an-nabi yanzur ila al-qawmi sai manzo Allah sai ya deka yana kallon mutanen manzo Allah ba jarimi ne shi ana ta kare shi amma kaga shi juwa yake kalle shi ga ta ina suke ta yaya suke fa ya kulu abu bala sai abu bala ya ce masa bi abi anta wa ummi na fa- kai fansa ne iyayena da ma- wa mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya manzon Allah la tushrim dan Allah ka daina dikawa yusibuka sahamu min sahamin qawli yace uh, kibau din waɗannan mutane ɗaya daga cikin kibau din su da suke harbowa zai iya samun ka na hariduna na harika kirjina da wato nahari shi ne a sadar nan yana maganin kirji da jikinsa da kuma wuyansa baki da shi wuya na makari ne a- daga wuyanka in ka gade wato wannan nabari ya same ka to sai dai in na faɗi saboda shi zai kare jikinsa ya kare manzo Allah a wannan lokacin kuma haka haka wani abu ya rika faruwa da abu abin da za su jefo sai su- sun kare ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a haka to wannan su ne sahabbai sai mu tashi akan bukuriya shi gona Abdullahi ibn Abu ibn Haram mahaifin Jabir ibn Abdullah shi kuma yayi yayi nasa to kun gari wannan sune salaf salafuna magabatanmu na gari sahabbai sallallahu alaihi wa sallam Allah saka musu da alheri an kiyaye addini an kiyaye manzo Allah yanzu wannan wannan waye sai wannan wani mutum ai ai baka sai wannan Allah ya tsaye mu kai ya zabe shi wannan zabi da daga Allah Eh, Allah saka musu da alheri daga sai mu sai mu dakata da insha Allah
yanzu sallar nan da kace an yi kwana baya shekara hudu takwas takwas ba za a ni kawai aka ba Allah ba izini cewa shi ne zai yi wannan ba mu na a shi ne da gaba sabanin malamai ai wasu na cewa wannan su ne kawai abin ya ya- ya- yake banta da su saboda ya je ne ya musu bankwana ya kuma ƙara musu ya zama ƙarshen ƙarshen abin da ya hada shi da su shine addu'a masu tunda tunda wato sahabban sa ne wasu malamai suka ce a'a wanda Allah baya yin abu sidda kawai saboda haka idan yayi akwai akwai koyarwa wannan koyarwa ko ita ce a galiban al'amari dai ba za mu yi wannan ba amma idan akwai maslaha misali akwai wasu mutane da muka tuna cewa sanda turawa suka zo sun ba da jinanansu waɗannan sarakunan namu da suka ba da jinanansu aka kashe su ma to sai a wannan lokaci kawai an samu wani lokaci kawai sai a ce to yau a je a musu addu'a a musu sallah Eh, ba irin zagayen wali da waɗannan suke ba waɗannan wasu abubuwa ne kuma da ba su suke ba wanda ba daidai ba to wannan wannan shine mashru'iyya wannan shine abin da Imam Ahmad aka rawaito daga wajen sa kuma su Sheikh Albani da Ibn al-Qayyim da sauran daga cikin malamai sun tafi zuwa ga cewa ya halatta in akwai maslaha a je a mai wanda yake ko da ya mutu a bakin daga a je a masa sallah abu wannan eh, in ya tabbata cewa su waɗannan mutanen namu so suna faɗa da faɗa da da tura wannan lokacin jihadi aka fita jihadi aka aka fita ba wai farmaki aka kawo aka kakkarshe ba kana akwai wanda aka yi jihadi aka yi da su daga baya aka kashe su kamar ƙarshen sarki musulmi na ƙarshe aka kashe shi suka yi kai shi suka yi an ce faɗa yayi ya tara mutane ya ce ba isa ba kaga jihadi yayi ya kare ma musulmai mutuncin su daga baya kuma dai an riga an ci su da ƙarfi an ce ko sun bi shi ne ina jin kuwa idan aka ce sun sun je sun sami shi ko gombe ba gombe ne kuwa wa sarki musulmi na ƙarshe da aka kashe turawa suka zo suka ci da shi sun yi suka same shi suka kashe shi ai sun kakkama mutane haka aka suka kakkama a nan kano sun yi a zariya sun yi haka Suka kama. daga cikin sarakunan ma akwai wanda suka dauka suka je don wulakanci suka je suka ci- kai shi can kasan ko kasan yamuri ne ko kasan yarbawa ne aka je aka binne shi A bincike da ya bincike malama za da yake cewa ma yanzu ma kashi da bola suke a wurin a saman kamarin da sun yi a banza ubangiji in ya tashi zai tada shi dai ba a banza shi a banza a banza
ai abin da suka gani da suka yi abin da ba su gani ba Allah shi ne Eh, ƙwarai kuwa saboda haka wa- a- abubuwa ne wanda yake kuma ya kamata mu- mu san tarihin mu fa na lura kamar mu- kamar ana kokarin raba mu tarihin kasar nan ba shi da ba rashin nutsuwa ne a ce mutum bai san tarihin shi ba saboda dole ka san suwaye masoyan ka suwaye mutiyan ka suwaye me aka je faru ko da za ku shirya nan gaba da amma dai ka san cewa tarihi tarihi baya baya ba kowa rahama wanda yayi bai daidai ba a gaya mutu to wani wani ya yi tawaye har da wanda suka tawaye a nan Kano da ina da ina ne da- da wasu garuruwa don shi Usman duk a gaya babu wani abu a ciki na an ce wani ya tawaye Amma da France suke kenan sun zo kasan ku.
Eh, Tarihin ku za ku fara shari'a. Shiga shiga kasan nan a nan guwar tarihin za su share gaba ɗaya.
Allah ya- Allah ya kyauta Wallahi.
Allah Allah ya kawo mana matasa yara da za su za su zama kaga ku duba da can magabata malam ya malam malamin hadisi a galibi suna tafiya ne da- da wato labarin da kasashen su an ka duba ga tarihi Dimashq na Ibn Asakir mujalladai ne da yawa tarihi ne kawai na na- na- na Dimashq can Siriya ya faɗi duk wani duk wani malami wani sahabi da taɓa shiga to wannan sai zama ma ta hanyar wani littafin ana samun wasu ilimuka wanda in ba dan ta wannan ha- ta hanyar wani littafin ba za a samu ba wasu a can wane ne ya shiga ya shiga ne wa da sahabi ya shiga gari kaza ya shiga fita da ya da ya zauna suwaye malamansa suwaye koyar haka haka ne akwai tarihu madinatus salam tarihu bagdad na al-khatib akwai akhbaru akhba- eh, akhba- garuwa dai za ga akwai akwai akwai akwai tarihi na eh, jurjan kowa zai bada tarihinsa in maka mana wani wani kawai zai ce akwai akhbaru kano ko tarihi kano ya faɗi fuwaye wani malamai suka taɓa shiga suka fita suka yi kaza suka kaza a kawo sosai haka da wanda ake tsammanin hasashe yanzu ake tsammanin ba hasashe bane to mu kasa sama babu da ya daga ci abu da Muhammad Bello ya faɗa cewa kasa wasu ruwa sa rubutu ba sa rubuta tarihi ina ganin har yanzu a ƙasar nan babu da tarihi na tsabtatacce wanda za mu iya dubawa wanda kuma shi kansa wannan bai cika ba shi tarihin da sarki musulmi belle ne in kakul mai sur sai kuma wani abin da ake samu wani bangare da ta- na na wasu abubuwa da ya dinga faruwa a magabatanmu altafai na ma ablahin gwad tazini warakat tazini warakat in ba dan wannan littafai da suka yi ba suka ba mu labarin jihadin to wannan sharrin da ake ma ɗan- ah, dan hodiyo ban yanzu nan da turawa suka yi yanzu kuma wasu mahaukata a can sakwata a ina ne wai an ce wai an ji an gano su wai jikokin ba wajen gwaza ne suke kawo sharri to da kuma tarihin ya lalace da tarihi yanayin sentiments ya shigo ciki kuma da wata yar da wata kaltume yar yar yar jigawa yar jigawa eh wanda kita dinga rantsuwa ce ta fita bai bai wani ya ce wai wai wani wani wani ya ce wai ko ni ina daga gani saboda ina da wani mugun hali saboda na sha na sha- na sha nonon fulani ai ba fulani ni ba shi da kaza ba shi da kaza ba shi da kaza sai da an hada rigima wani wasu sun fito wai daga sai ne ko ba daga sai ne ni ban sani ba wannan jikokin ja- ba jagoran daga sai ne eh Wannan matar da take a ba da suke.
a a ba ai wannan zai zai ce gaskiya duka duka shayi shamiki sun tarihi muna kan tarihi ne wani su ce kawai wani ya bada kuɗi sai ta hada burgima ai kan ruwa Najeriya yanzu ne ma ke hada burgima fa yanzu haikan kuma suka taso Sarki musulmi ya shiga ciki.
haikan suka taso sosai yanzu su zan sada burgima zan sada burgima da maganan Hausa a yi maganan Hausa da Fulani wannan rigiman tana nan kuma ana nan ana ana ana haɓaka ta kuma turawa ke su fasar wannan abubuwan akwai maganar kuma hada mu rigima da arnan kasar nan inda su har sun aiko daga turawa sun aiko muta jakadan su cewa wai an ci ana mu- ana mu kiristoci jana sada kasar nan da Allah ka duba kana fa wasu tura- wasu kiristoci kasar nan ba su da mutunci ne aikin yi kawai sai dai wannan sai hada mangaru da ya da Ba bada abin da suke a.
sai hada masifa za ku ji ah, da- dr amur kuma ya ta magana kan wannan kuma maganin ya ya girma rahotannin su- masu ban tsoro ne cewa su ba ba za a yi ba a isa a kaza ba musulmai ba su yi kaza ba za a zo za a yi kaza za a ba musulmai kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sannan kuma ga su kuma shugabanni kuma sun yi sa ta haɗa kai kuma da ma wanda su makiya ne waɗannan su isra'ila da wayar sauransu da inda suka shigo yana da alheri waɗannan mutane ba a daidai ba za a samu ɗan abinci samu saboda haka eh, waɗannan tarihai ku da kuke dama ku kuna dama da har mu ɗin ma mu da ke dama a rubuta a aji ba nan da shekara hamsin ko bayan shekara ɗari kuma wani ya zo yana canza wa tarihi ba in ba ku rubuta wani zai wasu za su rubuta duk abin da kuka ya faru hatta wannan waƙi duk wata waƙi da kuke ganin ya faru kuna da wayan ku rubuta ku rubuta asalin gaskiyar ku a ci in za ku iya buga ku buga a amfana saboda kar wani daga baya bayan shekara hamsin ɗari ya zo canja shi a yi hausawa a yi kasa ga su fitar bahaushe da zai ga ga yan filafilan su nan suka shekara hamsin baya a yan iskan gari ne kan ba abin da dami sai dai zafafa sai dai wane ne wane ne sai iskanci sai wulakanci gidi mutanen gawa san hausan nan Sai a canja- wani sai a canja- wasa da wanda ake yin su na fahimta sai a canja na Kawai sai a sai canja an lalata.
za a canja narrative su Ji ya ko kuma a je duk a cawa dan labar na fasin da kuke rubutawa matsayin su na soyayya wanda ba shi alaka da al'adar mu na Hausawa a ce duk wannan gashi al'adar ku kenan al'adar ku kenan kaga da an canza ko a ce a ai mutane su ba haushe mutum ne eh, ko ba Hausa Fulani mutane ne ba sar- ba san kansu haka nan in sun ga dama ba suna kashe junan su ba sai a dako Boko Haram an har yanzu ana magana cewa wanda suka yi kakan Boko Haram kashi 80 ba musulmai ne Amma yanzu a- ya za su faɗa abu ko da mutum yana son ko ka san mutum in ba wai a cikin wuri ya rayu ba ko yana son ya adalci to akwai lokacin da shi shin da bai da bai da wato a- a, ilimi na yanayi na sababin da yasa aka yi wasu abubuwa saboda haka tunda bai rayu a wurin ba zai yi zai zama shi ya ɗauka abin ya fassara shi ne da fahimtar inda ya rayu shi sai a samu kuskure to balle kuma wasu su ba da mummunan manufa yanzu kamar ranar kashe nan da aka yi ana kashe mutane lokacin tafi ne eh aiki yawancin bayan Allah nan duk almajiran ne suka dinga tahowa daga nahiya nahiya nahiya ko ina su aka dinga kashewa alqur'ani a wannan lokacin Allah na tuba a nan daidai nan kofar nasarawa kan gaddigan nan akwai ta gurin da ake yin ba- bayan an yi haɗin nan gurin akwai almajiran da suke kwana suke yi a nan gurin ba inda suke zuwa sai na inda suke je sai mu haɗu ran duk da rafi har gidan mai tafina su koyi na rumfuna ya tsara mahaɗi tsara gaci shi kadai shi kadai shi kadai na zai iya wannan dole sai dai in ya samu da'a ya samu wasu sifofi amma ka dinga wallahi tallah ban taɓa ganin gawa in a jikin na irin wannan lokacin ba ai ai tarihin gashi ana gani ka duba nan da sai ka ga Haka aka ce.
kuma iya gani na ya dawo ne subhanallah a duk wannan ya ya kamata ya kamata musai ni ba taɓa ganin gawa irin kuma yanzu kun ga mutane ba rubutu suke ba ko documentary ne kuna iya yi ko malalin da kuke harkar nan ko documentary kuna iya yi amma dai ku samu tsabtataccen tarihi ingantacce da kuka yi bincike ba duk abin da aka faɗa za ku faɗa ba ku tace ko ku tace daidai da gwargwadon fahimta ku da gwargwadon addinin ta ce sai ku faɗa ku yi shi yadda ya wannan hanya ce da za ka na farko za a samu abubuwan da ake bukata sannan kuma za a samu lada sai na tafi kun ciyaye ba ɗoma wani wani wani gidi da za na sharin mutane nan da nan da nan da nan kawai ba ganin sai mu za ka tare
shi kuma ya ce duk wanda duk wanda ya juya zai mutu shi ji bai tafi ne kar ku juya a ga sanan tarihi wajen salam ne a kafi duk wanda ya suka zai dauka Sai ma kuma- kuma karbe mutuwa zai in ya juya kuma karbe mutuwa zai a littafi ya kafin mai so saki musu me ya miliyan ne dinga bin su daga farko yana za ga nan na yi nisa yana bin ba ya san ba zai rasa ba sai kuma ta zini warakat na Mah- abdullahi gwandu eh, sai kuma sauran eh, bangarori kada suka tsaya abin da yake- kawai ne in an ce ya fita ne Ba- ba da kuɗi.
Eh, ba eh, ba da ya ci ba Eh, ga da abun hawa na na da karbe ya ke nan da abun hawa na eh a lokacin da ko ina da zai iya zuwa wasu da- ai rigiman filistin to kullum filistin ta da yawa kayan- duk wanda aka kan shi dai saboda ya kare martaban addinin sa a wurin ayyaki Ibo ne da ɗaya.
amma dai akwai rigimu a ciki kuma akwai kungiyoyi Ibo da- saboda haka shi wannan kusa bai zama daya ba kayan- wanda dai a- a lokacin ya zo ya kare addinin sa saboda ya kare wato alfarman garin sa da sauransu wanda aka kashe wannan shahada ne ko jihadi da suke jihadi ne jihadi da sa'i Sha ba shi.
jihadi na kare kansu wanda jiha- jihadi ko da ma akwai jihadu eh, jihadu daf'in da kuma eh, me sunan jihadin eh jihadi wanda zaka kai zaka kai jihadi qalabin da jihadi daf'i ko da jihadi qalabin ko jihadi daf'i jihadi qalabin mukarrin kai zaka kai jihadi jihadi daf'in kuma kai in an kawo kai zaka kare kafar mai garin musulmi kaga sun kafar musu akai a garin su ne garin su ne ina iya kare akwai wasu kuma abubuwa kuma a ciki tarihi filistin tarihi ne mai shi ma kansa ne mai dan sammatsi da kuma abubuwa a ciki sosai amma abin da baka labari su kuma da larabawa larabawa suna da kokarin rubutu kokarin rubutu sai ai ko mutuwa za a yi sai an yi sai a rubuta a bar bayan baya to tarihi shaida to ni ba san al'umma hausawa har bayan wato wanda ba hausawa ba hausawa sun gane mu mun ana son a yi mana wayo to a sa shi a jarida sai a yi fi shekara biyar a rubuta abu an dinga rubuta a jarida ku ce ku yanzu ku sai yanzu kuka sani sai ayyan faɗa sun ciki an kana sako ba wuce su hutun banza to kasa a rediyo kana sawa a rediyo ko media sai da ba ba ba ba yanzu yanzu wannan wannan wannan abin da inda can wani su sako ne kamar da ta wannan abu da aka yi in ba dan media fa ya hada ya hada abu sai yanzu kaga ruwa waye an kashi dashi wani ma da yawa bai ma ba masu bi hanyar bai ma ba abin da kuka da Allah ba mu da da abin da kuka sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم عاصنا اجر في امور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اتنا بيان وقتم الالهيد اتنا بيان كل دك شر اتنا بيان وقتم الالهيد كل دك شر الا كما تدغى دغم كم الدين اللهم لا تدع ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا اجل من حوائج الدنيا الا قضيتها يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين Thank you.